الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad ira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillahi Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta Lahadi da muka saba karatu na wannan littafi na fikihu wadda muna karanta hadul masail waɗanda suka yi aiki ko ɗawainiya cikin wannan littafi ubangiji Allah ya saka musu da alheri wanda ya rasu kuma Allah ya ji gansu da rahama wanda a kullum wannan darasi yana gudanuwa a wannan karkashin kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda Sheikh Isma'ila Idris Muni Zakariya ya kafa ta bangiji Allah ya ji kanshi da rahama ya yafe masa da maluman sa baki daya kuma wanda yake jagoranci haliyan yanzu ubangiji Allah ya karba masa inda Sheikh Salih ya jingir tare da mataimaka baki daya daga sama har kasa kuma Allah ya kaddara yau za mu yi darasi na 24 yau za mu yi darasi na 24 Allah ya karba mana wadda kuma Allah da za mu tashi shafi na 66 daga sama sama zance don mun kwana a tsakatsaki ne kun mun kusan kaiwa babi ne aka lokaci ya cin mana ubangiji Allah ya ba mu sa'ar rayuwa duk wanda suka yi ɗawainiya ta rayuwar da muke ciki yanzu har mun muka samu kanmu a wannan lokaci din ubangiji allah ya saka musu da alheri wanda suka mutu kuma allah ya ji kansu da rahama marasa lafiyar mu allah ya ba mu lafiya baki ɗaya su lafiya allah ƙara mana lafiya wanda yau in allah yadda ana gayyatar kwamitin wa'azin matasa na anguwan nan kwanci na gularu duka dukkan kwamitoci na kowane anguwa yau akwai workshop wanda za a gabatar in Allah yadda na kwanaki guda biyu ranar yau da kuma gobe kwana guda biyu kenan in Allah yadda haya islamic duk wanda Allah ya kaddara zai shiga rijista naira ɗari biyar wanda an turo mana wannan masallacin mutane guda hudu ko ce takardu guda hudu kuma Allah ya kaddara daga takarda guda ɗaya wanda Allah ya sa mutum akwai wanda zai tafi to sai ya zo ya karba dan malam Faruk mun yi magana ya ce baya jin daɗi amma ina ganin kamar zai warke ne kafin lokaci insha Allah Allah ya ba mu sa'a saboda wannan harka ta matasan ba ana yi ana jawo wani zami ba matashi ya tsinke da gudu sai karsa yadda za ka rike shi Allah ya rufa asiri kaga ba ilimi ne da mu ba kuma matsaloli tare yadda za a yi a ce waɗanda suka gabata cikin ayyukoki sun yi karatu 66 insha Allah za mu tashi sun yi karatu masu yawa sun yi mukabala kala-kala sun yi yau ga duniyar su ya wuce su sun bar gidan duniyar wasu ma a ciki yau kuma ga bahallasar duniya ta ƙara tasowa ga mu bamu da ilimi akwai matsala ko babu don ba ya hankali ba sai ga damuwa ta zo ta bai mai mu rasa yadda za mu Allah ka ba mu ikon yi don kai kuma ka karba mana inda muka kwana yau muna 11 ga wata na biyar ko shekara ta 1447 wadda ta yi daidai da yau nawa ga wata boko biyu ga wata biyu ga watan goma sha ɗaya shekara ta 2025 allah ya karba mana ya bamu da sauki kuma inda muka kwana shi ne wa dalilu adamin tanakuli ba adar salatin juma'a a shafi na 60 ɗin والدليل كان ذكية ذكية كهورا والدليل عدم تنفلي dalili na dukui baya dukui haka kai koma can gaba daya dalili na ba a yin nafila bayan sallan juma'a fali hadisi ibn umar radiyallahu anhu hadisin dan umar Allah ya kara masa yadda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yusalli ba'adal jumu'ati raka'ataini fi baitihi yana yin sannan lafila raka'a biyu bayan sallan juma'a amma a gidansa kaga ba daga yin sallan juma'a mutum ya tashi ya kawo nafila ba wannan ita ce aka hana din fatan mu alheri Allah ya sa mun gane haka wa lafzi muslim lafazin muslim kuma fakana la yusalli ba'da al-jumu'ati ba wani sallah bayan sallan juma'a hatta yansarifa fa yusalli raka'ataini fi baitihi annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin wasu sallan nafila bayan an yi sallan juma'a hatta yansarifa har sai an tafi kowa ya tafi gidan da guraren sa shi ma fa yusalli raka'ataini sai ya raka'o'i guda biyu fi baitihi a gidansa abinda ake nufi daga an gidan da sallah ba a yin nafila Allah ya ganar da mu Allah sa kuma mun gane wa haza wa haza yadullu ala annahu sallallahu alaihi wa sallam kana yansarifu ba'da al-faragi min salatil jumu'a wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya gida bayan an idar da sallan juma'a sai yayi wannan nafilfili a can wa qad qala ta'ala wa qad qala tabaraka wa ta'ala fa'iza ƙudiyacin salatu Allah maɗaukakin sarki yana cewa idan an idar da sallah fantashiru fil ardi aiku watsu a bayan ƙasa ba wani zama kuma da zaka rage sai dai ana akwai magana cewa mutum da yake cewa yau juma'a ne ba zai je aiki ba ba zai je mai ba ba zai je aiki ba dan yau juma'a ne to wannan an hana haka saboda babu ranar da addini ba a aiki sai dai in yace zai ajiye ranar juma'a ita ne zai dinka yin ziyarce-ziyarce ya wankin sa yi wannan kaga sanadin wannan ɗawainiyan ya sa bai je gurin aiki ba wannan shi ne abin da ake so a gane Allah ya ganar da mu ya bamu da sau kar ya ce a yau juma'a ce ba a aiki kuri halahu an ki wannan a gare shi amma idan ya ce a ranar nan zan yi wanki zan yi ziyarce-ziyarce zan yi kaza zan yi kaza a wannan rana din ina ganin ba sai na je gurin aiki ba to wannan din babu laifi a wurinsa wa kana suratul juma'a aya ta goma ko wa kana abu huraira idza salla bin nasi juma'a ya kasance abu huraira in yayi sallah da mutane sallan juma'a saha bi hadhihi aya yana ƙara bayyana wa mutane wannan ayan fayata ba da ru sai kaga mutane suna gaggawa fayata ba da ru na salbaba mutane suna gaggawan fita a masallaci me yake faɗa sai ce fa idza qudiyati salatu idan ar aka idan da sala fantashiru fil ardi ku watsu a bayan ƙasa yana maimaita wa mutane wannan dan kar su zazzauna kuma suna yin wani tawainiya duk abin da za a buɗe wata kofa sai kaga su rufe rawahu ibnu munziri wa amma qaba'ul fawaiti fawajibun amma kaga ainin nafila aka hana ko to amma kaga mutum zai biya sallar da ta kubuce masa fawajibun wannan wajibi ne mata ma zakaraha duk lokacin da ya tuna ta fi ayi waqatin kana kuma a kowane lokaci fa yake ya tuna wata sallah ta farilla da ta wuce mar da yi ba wannan kan zai rama ta kowane lokaci ne bi qaulihi alaihi salatu wassalam saboda magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan duk wanda ya manta wata sallah fa yusalliha to ya sallace ta iza zakaraha in ya tuna ta la kafarata laha illa zalika ba ta da wani kafara banda a biya ta kawai alaikum salam wa rahmatullah kana tuna ta sai me sai ka biya ta kawai bukari wa muslim wannan babi ya kare abinda muka faɗa a ciki ubangiji Allah ya rabotar da mu alheri saboda ka san dan adam sai a hankali komai in dai zai yi shi da ilimi to zai samu sauki amma in yi shi da ra'ayin garin su to kaga an samu damuwa sai koma kamar wani kawai ra'ayi addini kuma ba ra'ayi bane komai yana rubuce komai kuma yana da ka'ida fasalun fi shuruɗi salah fasalin da zai magana akan sharuɗan sallah sallah yana da sharadi kamar yadda komai a rayuwa yana da sharadi idan har baka cika sharaɗin wani abu ba ko a rayuwar duniya ne ma ba za ka samu ba za ka ce sharaɗin mutum ya yi ya tafi aikin hajji sharaɗinsa kaza da kaza za mu yi tafiya to za mu haɗu ƙarfe goma wannan shi ne sharaɗin ƙarfe goma da aka sa shi ne sharaɗi to sallah tana da sharuɗoɗi ba wai kawai za ka zo ka yi yin ta kawai don ka ga daman yadda ka yi ta kai ka ga dama a'a tana da komi na ta rubuce in ko ba haka ka yi ta ba to ba za ka kuma samu lada ba Allah sa mun gane sai aka ce ƙala sheik rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari Allah ya masa rahama ya ce sharɗin salati ya ce sharaɗin sallah baharatul hadasi tsarkin hadafi wa baharatul habasi da tsarkin habasi me tsaharatul hadasi shine tsarkin abin da ya fita a jikinka me tsaharatul habasi tsarkin abin da ya taɓa ka yanzu ya fitsari ya fita a jikinka ko bayan gida to sunan shi wannan hadasi fitanshin shi ya jawo babu maganan wanke shi shine tsarkin in kuma ya taba riganka to hadafi ya fita habasi kuma ya taba ka alsamun gane kuma tsarkin da abun da ke fita a jikin mutum in ba na manta ba mun yi bayanai kamar haka muka yi maganar tsarkin na namiji guda biyar tsarkin mace guda takwas wanda mun yi magana kamar misali wannan sun haɗu a ciki maza sun haɗu da shi maza mata sun haɗu a ciki ukun kuma na zaman wannan maza ba sa yi sai waye sai mata shine me jinin haiba da jinin me nifasi da jinin istihaba wannan shine wanda maza ba sa yi amma fitsari bayan gida mazi wadi mani duka kowanne suna yi a hada kuma Allah ya sa mun gane amma kaga ukun nan wannan na mata ne to shine sai ya ce ma taharatul hadasi wa taharatul khabasi min badani wa thawbin jikinka daga jikinka ne ya taba ko kuma tufanka ne ya taba wa makan ko kuma wurin da zaka yi ibada ne ya taba wa satarul aurati kuma zai magana kan sitirci al'aura wastiqbalul qiblati zai magana akan fiskantan alqibla wa tarkul kalami da barin magana wa tarkul af'alil kasira da barin ayyukoki masu yawa ko da aikin anya amma in bayi da yawa shari'a tana iya karban wannan zaka taka tafiya daya biyu don ka cika sahu wannan babu laifi ko kuma a kunama ne ta zo gare ka ko maciji ka mata duka daya biyu a gaban ka kenan amma ko dinka zagaye zagaye a masallaci to sai dai kuma kai gama ka sake wata sallah wannan kan ka gama yayyanke ta tun dazu Allah ya sa mun gane ya albayan mai sharhan littafin yace yani anna hazihi al-umura sittat yace kaga waɗannan al'amurori guda shida hiya shuruɗus salati sune sharuɗoɗin sallah wala ta timmu salatu dunaha sallah ba ta cika sai da su wa shawahidu ha hazihi bahara hadasin akbar wa asgar yace zai tabbatar maka tsarkin hadasi da tsarkin hadasi babba ko karami bigasali bigasalin da wanka ne wal wudu'i ko kuma alwala aw tayammumin ko da taimama duka waɗannan abubuwan ana iya ɗauke hadasi bi ma'ana ana iya yin tsarki da su ko da ba a cire najasan ba misali aka ce hadathul akbar babban hadasi shine me shine hadasin da janaba ta kama ka shine akbar wal asgar karami kuma shine wanda baka da alwala kuma babu ruwa bi gusilin yace ima magana to wanka ne wal wudu'i ko kuma alwala kaga ya dauko maka ko aw tayammumi ko kuma a'a taimama taimama tana iya dauke najasar da ta kai ayi wanka tana iya dauke najasar da ta kai ayi alwala saboda ita taimama emergency aiki kenan wanda za ta yi gaggawa yanzu ake so ka yi abu sai ka yi taimama sai ka yi shi saboda sharuɗoɗin taimaman ya kama badalan minhuma shi yace ma taimama wanda ta samu canji daga alwala ko wanka inda mujibihi lokacin da yin taimaman ya zama wajibi wazalika min qaulihi ta'ala haka din ya ayar Allah tana faɗin cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza qumtum ila salati idan kuka tashi za ku yi sallah a lokaci yayi ko faghsilu wujuhakum ku wanke fiskokinku wa aidiyakum da hannayenku ilal marafiqi ilal marafiqi zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum haka kuma ku shafi kawunanku wa arjulukum arjulakum kuma ku wanke kafofuwanku ila ka'abaini zuwa idon sawu wa in kuntum junuban yanzu ai kaga abin da ya faɗa dinnan ai da ruwa za a yi duk gaba da da me za a yi da ruwa to amma sai ce wa in kuntum junuban fadaharu in kun kasance janaba kuma ta same ku to faghsilu ai ku yi wanka wa in kuntum marba in kun kasance ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuna halin tafiya auja a ahadun minkum min alga'id ko ɗayanku ya zaga yayi bayan gari aula mastumun nisa'a ko ya taki matansa falam tajidu ma'an amma ba samu ruwa ba falam tajidu ma'an ba samu me ba ba samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiban to ayi taimama da ƙasa mai tsarki ko kuma sa'id duk inda yake fiskan ƙasa ne wanda shari'a ta ce ayi taimama da shi shine ake nufi sa'idan tayyiban famsahu biwuju bime biwujuhikum ku shafi fiskokinku wa aidiyakum da hannayenku minhu da wannan shafa bi ma'ana da wannan bugawa din ma yuridullahu lume liyaj'ala alaikum min harajin Allah fa baya sanya muku wani abun da zai zama muku damuwa a'a Allah baya sanya muku yanzu kaga mafita ake nema maka babu ruwa ko kuma matsala ta sa ba za ka iya wanka da ruwan ba don saboda kana da cuta zai iya karuwa ko kuma in ka yi wankan yanzu lafiyan ka kalau in ka yi wankan cutar za ta zo kuma ga waɗannan matsalolin ko ɗaya daga ciki ya same ka sai ya ce me za ka yi to ka buga ƙasa ka yi me ka yi taimama ka yi sallah kuma Allah baya nufin ku da haraj bi ma'ana ya kuntata ya tilasta maka dole sai kayi abu wanda baka da ikonsa walakin yuridul liyudahhirakum Allah fa yana nufin ya tsarkake ku ne yayi me ya tsarkake ku wayu timmu ni'matahu kuma wayu timma ni'matahu kuma ya cika ni'imansa alaikum akan ku la'allakum tashkuruna tabbas in dai har kai mai tunani ne zaka gane ubangiji masoyinka ne ai ga dokansa ya sa yace amma in baka samu wannan ba to kai amfani da wannan to shine wahala babu wahala ai ai kamar dan adam ne wani eh ga kazan nan da kazan nan shine sharadi aka sa abin da yace a to ba komai inda baka samu ba kai kaza ma yafi ma ai to ba shikenan ba yanzu baka samu sauki ba a cikin musulunci ina wahala in kaga mutum na wahala yana ɗiba da zafi to ba addinin yake ba ko kuma ya ɗiba ba yadda shari'a ta ce ba kuma duk abunka kafin kai musulunci an yi ko ba yi bane idan rayuwa ne ta gidan duniya cikin dukiya kafin kai dukiya an yi dukiya in talauci ne kafin kai talauci an yi talauci in ilimi ne kafin kai ilimi an ma yi ilimi in tsagoron jahilci ne akwai shugaban jahilan duniya ma ko babu abu jahil ne to ka gani in karfi kake ji da shi da komai akwai subul datu wanda za su hau kan fata su sa a ja fatan don su faɗi sai dai fatan ta kece ta bar kafansu a wurin kaga ai an kai inda aka kai to me za ka yi wanda a duniya ba a yi ba sai dai me sai dai bi shi yasa mutum shedani ne sai ga in yana shedancin sa in dai mai ilimi ne wanda suke tare shi ya san shedani ne kawai sai ya kalle shi kawai ya bashi saboda me ya karanta tuntunin dama idan shi daman bai san abin da yake ba shikenan Allah ka bamu da sauki ka dacar da mu qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da abincin Allah su kara tabbata a gare shi yace la tuqbalu salatun bi ghairi dhuhuri yace ba a karban wani ibada sallah ba tare da tsarki ba muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran yace an sanya mini ƙasa kaga taimama in an tunda an ce kai taimama an sanya maka an sanya abin da zaka yi taimaman da shi kenan tace an sanya mun kasan nan masjidan wurin sallah ne idan sallah ta kama ka guri yana da kyau zaka tashi kai a ko ina ne wanda wa'ansu al'ummomin ba haka aka samu su ba dole he sun je inda aka ware don ibada amma mu al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda sallah ta kama kana jeji kawai ka nemi ruwa baka ma samu ba kai ce mama kawai sai ka fuskanci gabar malam kai sallah shikenan amma su a wannan lokacin sai sun zo inda aka tattala don yin ibada sannan su ibada kaga wannan ma ai sauki ne da Allah ya sanya wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'idu tayyibu wudu'ul muslimi yace kaga da aka ce ka yi taimama da shi me aka ce ka yi taimama da shi shine abin da yake fiskan ƙasa wadda ba sana'ar ɗan adam ba ta jirkita shi ba kamar ƙasar wajen haka yake farar ƙasa ne ko jar ƙasa ne ko kuma sabaka bakar ƙasa ko kuma gurin gaba ɗaya ƙanƙara ne garin sinu da ake gari mu babu a yi wannan ko ko shi haka yake ko laka ko taɓo duka shi ne ko tubalin ƙasa shi ne ko dutse ko yashi yashin mai laushi ko mara laushi ko ma ne duwatsun ƙananan ƙananan ko manya ne haka ƙasar yake to a kansu za ka yi taimama ba a yi amma akan ciyawa ba a yi akan taburma ba a yi akan kashaf katako ko itace duk ba a yi akan wannan duk inda ka samu ciyawa a ƙasarsa akwai ƙasa kaga in ka tumbuke shi zaka samu kenan duk in ka samu inda ka samu bishiya to akwai ƙasa gurinta a ƙarƙashin ta zaka samu to wannan shine abin da yasa wa'annan ba a yi da su Allah ka ganar da mu an sanya an sanya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duniyar ƙasar ta zama masallaci ne kuma me kuma wurin da za ta tsarkake kai in ka buga ta sai kai sallah lafiya kalau kawai wa illam tajidal ma'a in baka samu ruwa ba ashara sinin tsawon shekara nawa goma fa'iza waje da ku shekara goma za ka iya yin taimama in ji waye ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baka samu to ruwa ba sai ce fa'iza waje da ku in ka samu ruwan falyumassahu me basharatahu sai mutum ya yi alwala da shi yau ya samu ruwa to sai ya ajiye taimama sai me sai ya alwala Allah sa mun gane mun wuce babinsa can mun yi maganganu masu yawa wa zaharatul khabasi tsarkin khabasi hiya izalatul hadasi shine mutum ya gusar da hadasi abin da ya fita a jikinsa kalbaul yace kaman bayan gida wal azarati da kashi shine mutum yake cewa bauli fitsari azara shine bayan gida da bahaushe yake faɗa asalin sunan shi kenan asalin sunan kashi shine azara azarati an badani a jikin mutum ne au saubi ko a jikin tufansa wa makanin ko kuma inda zai yi sallah makanin sala inda zai yi sallah ne bilma'il mutlaqi da ruwa sakekke menene ruwa sakekke ai mun karanta a baya ko kadan menene ruwa sakekke ne sakekken ruwa na'am na'am ko ko baka magana kai bane ko baka yi magana ba na'am kamar mai gudu a kasa ko ɗanyi sai wanne kuma ma'ul mutlaq ruwan sama ruwa su keke wanda ya sauko daga sama to sai wanne ruwan rijiya sai wanne ɗayyib fata Allahu laka wa zada laka Allahu imanan yace ruwan da bai jirkita da komai ba daga siffofinsa nan guda uku wanda kuma ba wai a'a abun ya fada ciki bane ya fada ciki ne ba wai kuma a'a a wurin zaman sa bane ruwa mutlak shine ruwan da ko daga sama ko rijiya ko me ko daga ƙasa ya bulbulo amma fa bai canja daga launin sa guda uku ba bima lam bima lam yufariquhu galiban da abunda ba sa tare da shi kuma sai ya rinjaye shi amma in wurin jar ƙasa ne ruwan ya zama ja ba komai in farar ƙasa ne ya zama fari ba komai ko kuma ganza kuka abinda ƙasa a ruwan ya haifa shine yayi akan ruwan ba komai wannan shine ma'ul mutlaq wanda yana da tsarki kuma yana tsarkakarwa akwai ruwan da yake da tsarki kuma baya tsarkakarwa shine wanne shine ruwan da gari ya fada zuma nono mai za a iya sha za a iya wanki da shi za a iya wankan da ba na janaba ba da shi amma kuma ba za a yi mai ba ba za a yi abun da alwala da shi ba ba za a yi wannan ba amma kaga yana yana da tsarki za a iya abinci da shi sai kuma ruwa mai najasa mene ruwa mai najasa shine wanda ya cuɗanya da najasa kuma ya rinjaye shi ba hali a yi amfani da shi a al'ada ba hali a yi amfani da shi a ibada Allah ya bamu da sauƙi ma'az zikiri wal qudrati amma jifa cire najasan ma'az zikiri tare da katuna akwai najasan a jikinka wal qudra kuma kana da ikon cirewa kana da me ikon cirewa in baka da ikon cirewa haka za ka yi sallanka da najasanka saboda baka da iko a ciki akwai me tunawa da kuma ikon yi wafi saubi in maganan tufa ne ga aya ya ce ƙala ta'ala wasu ya baka faɗahir ya muhammad tufafinka ka tsarkake shi ai kasirha ka rage tufafinka kare ya ta jan ƙasa kamar yadda larabawa suke yi su mutum ya tufarsa ya najasa ko ina ya bi kawai saboda shi din wani ne shi ya girmama shi ko rawani yayi yana jan kasa tsabaragen shi din ya nuna maka wai ai shi din wani ne qalat kaulatu kaulatu ta ce bintu yasarin ya rasulallah ta ce ya ma'aikin Allah laisa li illa thawbun wahid ta ce ba ta da ni ba ta da ba ta da wani tufa illa guda daya kaji ba ba ta da wani tufa sai kwaya daya tal wa ana ha'idun fihi kuma ina yin haiba a cikin misali jini ya taba shi qala laha annabi sallallahu to he yaya misali tambaya take yaya za a yi da shi qala laha annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yace da ita fa iza bahurti idan kika yi tsarki fagasili to ki wanke shi mawdu'id dami ki wanke inda jinin ya taba summa salli fihi sa'annan sai ki salla a ciki ka duba fa yadda sahabbai suka rayu tufanta ɗaya tal mu kuma yanzu yaya kafin a ce ma kai riganka nawa kafin ka ce kaza ai sai ka yi jim zai wahala mutum a ce kayanka nawa ya ce kaza zai wahala gashi watan kama ba kai ba kai ka sayo mata ba mai ta sayo kayanta sai za ta je anguwa sai ganta ta saka kaga an samu kai kan ka zama wani mijin haka haka kawai kenan kaga za ta kai ado wani wuri kenan in kai magana kuma to shikenan mutum ba zai ado ba ɗanta ma za ka je na cewa zan bi ki ya san anguwa za a je in ba anguwa ba a ado Allah ya sauwaƙe fitina laraba mu da matsala ahmad wa abu dawuda wa fil bayani ƙala alaihi salatu wassalam a cikin wannan maganan annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yayi magana mai ma'ana hadisinsa kenan tanazzahu anil bauli yace ku tsarkaka fa daga fitsari na wafil badani wafil badani game da magana abin da ya taba jikinka qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce tanazzahu anil bauli ku tsarkaka fa daga fitsari fa inna ammata azabil qabri minhu saboda mafi girman azaban da ake yi a cikin kabari saboda tsarki ne da ba iya ba amma hadisin can da muka taɓa wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kabarori guda kabarai guda biyu sai ya yagi wani tanka sai ya raba biyu sai ya dasa akan wannan ya dasa a wannan ya sabai suka ce ya rasulullahi me ne labarin waɗannan ne sai ya ce dukkan su azaba ake musu za su samu sassaucin azaba kafin wannan ganye ya bushe me ne ɗayan ɗayan shi baya tsarkaka daga me daga najasa shi kawai din yayi tsarki kawai duk abin da ya ba ruwansa da tsarki mai kyau sannan wannan kuma yana yawo ne da annamimanci annamimanci masifa ne me ne annamimanci shine alqalatu bainan nas ka zo ka kuskus ni ka ji ne a baka ji wallahi ga abin da ya faɗa yace haba yace Allah ai kafin aje nan ya ƙara dauka yayi can kafin aje can ya dauka yayi can annamimanci ai masifa ne Allah ka rufa mana asiri yau idan laifi ne kira wani wani eh to naji an ce ka ce kaza in bai faɗa ba shikenan ba amma shi kenan kawai sai ya ji gaba ya ce wala aka yi fada waya gaya ma ce wani ne ya fada ya ce gaskiya kam to akwai matsala kuma don gudun kar a samu rayuwa mai matsala ne fa ya sa Allah ce in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyana idan fasiki ya zo ma da magana to lokacin da mai magana ya zo zai gaya maka kowaye a wannan lokacin fasikun ne bi na ba'in ya zo da labari ai baka san maganar ba ba fasikci na fasikanci ba fasikci na cewa baka san yanzu gaskiyar maganar nan ba ka nemi bayanin abun yaya abun yake me yasa an tusibu qauman bi jahalati don karka afkarwa mutane da wani al'amari na jahilci fatisbihu ala ma fa'altun nadimin sai ka waye gari akan abun da kai ka wallahi ni ban san haka ba Allah to me yasa baka yi bincike baka kama dorarwa kuma rayuwa akwai mutanen fa wanda in an ce waye gaya ma ya ce wani ne ce kash me yasa an san shi din kawai sake layi ne ina da labari ya yada tun kana neman makaraci nan ba wani ka same shi to ya kawai annamimanci masifa ne Allah ka rufa mana asiri ka zaunar da mu lafiya wa fi makan magana akan makan guri ruwiya an abi huraira an ruwaito daga abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala ya ce kama a arabiyun wani balarabe ya tashi fabala fi masjidi kawai sai ya tallafi tsari a cikin masallaci ya zo ya gama tambayarsa kawai zai tafi garinsu kawai ya ga fitsari ya kama shi kawai ya tsula fitsari a masallaci ta akwai aiki faƙama ilaihin nasu mutane suka taso kai kai kai liyaƙu bihidansu kai sun bashi kashi kawai faƙala alaihi salatu wassalam na bisira da abincin allah su ƙara tabbata a gare shi da'uhu ya ce ku bashi sanda ya gama fitsarinsa wa ariku ala baulihi ya ce ku zuba ruwa akan fitsarin nashi sajalan ku sa salkar ruwa ka ce bokiti mu a yanzu ko bahu a zuba ruwan a kai min ma'in au zanuban ko kuma zanub bi ma'ana gugar ruwa fa innama bu'istum muyassirina yace dan an turo mu yi sauki sauki malam kar ka zama mai bala'i kai kullum me ne masifar kai kullum a dane kake ana taba kan ka dinka ruwan jafa'i wa mutane a ba haka bane yace to ya to ya ka addini kenan ya zai mutun yayi fitsari a masallaci eh kai ma ka san dai mutun yayi fitsari a masallaci akwai matsala ko to a wannan lokacin aka tsare masa wayansu abubuwa kamar haka shi mutumin da yayi fitsari na farko idan an hana shi fitan fitsari in ta tsaya jikinsa za ta cutar da shi kaga annabi ya tsare masa ya fitar da shi don ya samu sauki don shi yasa aka baka addu'o'i idan ka shiga ban daki ka gama biyan bukata an ka fita ka ce alhamdulillahi alladhi azhaba anni al'aza wa afani don wannan cuta ne kaga ɗaya kenan na biyu idan kuma ya maida kayan abin nan fi'ayen azzakarinsa cikin wananinsa tufansa ya ɓata kayansa tunda ba a bashi ya gama ba in kuma ya tashi yana tafiya da shi zai bata duka inda ma bai taba ba kaga ai hikimomin ya kai hikima kuma nan tunda bai sani ba an nuna masa idan matsala ta faru fitsari ya shiga masallaci ko aka kawo fitsari a masallaci ruwa ake sawa a wanke ba shikenan ba yanzu anan ba ilimi ya aiki ba yayi daidai da wanda zai zama shugaba yayi ta muku abu da zafi zafi da matsala baya ba ku uzuri ko daya mutum ya gama kiran sallah ya gama ikamansa kace to ba haka ake kiran sallan ba ha to kai din da kake limancin koya ba koyar da kai aka yi ba idan aka bi al'umma hankali ba za a zauna lafiya ba ai tunda kace kai ahlus sunna ne to wajibi ka bi meye ne sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in girma ne baka kai annabi ba yanzu gashi fitsari aka yi a masallaci yace za a daka shi yace kar a daka shi ya ce a nemo salkar ruwa a zuba a kayi don a nuna masa cewa nan ba a fitsari in kuma matsala ta faru fitsarin ya shigo to a sa ruwa a wanki Allah ka bamu da sauki ka bamu ikon gane karatu walam tuba walam yace ba turo dan mutun ya a turo a zamanto mutane su zama damuwa wa al'umma ba ba turo al'umma dan haka ba annabi an turo shi dan saukin rayuwa ne Allah ka ƙara sauwaka mana satarul aurati magana akan sitirce al'aura fala ta siku salatu makashufin baya halatta mutum ya yi sallah yana yaye da al'auransa ma'a zikiri tare da yana tune wal kuma yana da ikon ya rufe da ya rufe ba mun gane wannan ko ka duba yana tune ko yana da kuma mai iko yayi alasa mun gane قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم يا ku ‘yan Adam, ku zuzi na takum, ku riƙi adonku ai ku sa tufofinku inda kulli masjidin a kowane ibada in za ku yi, da ma'ana ku tattali tufan da shari'a ta yadda a yi ibada da shi, wanda e in ka yi ibada za a karɓa hankali a kwance, wa ƙalat Ummu Salma, ummu salma ta ce radiyallahu anha sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na tambaya annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin tace shin mace za ta iya yin sallah da mayafi da malullubi bi ma'ana ta rufe kanta gaba ɗaya mayafinta kuma dir'u ya rufe mata riga ga ya rufe mata jiki gaba ɗaya walaisa alaiha izarun ba ta da kwarjalle shine kama a ce zani da riga zani da mayafi ko kuma da wani abu lullubi ba ta da wani amma ta rufe jikinta gaba ɗaya daga kanta har ina har ƙasa idan akwai haka za ta yi ƙala annabi tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi ce iza kana dir'u in mayafin ya kasance sabigan yana da duhu yughaddi zuhura qadamaiha kuma yana rufe mata dunduniyanta in ta yi sujjada to kaga akwai aiki ko babu yanzu ana maganar su fa masu tufa guda ɗayan nan ne ina daga yanzu matan mu da ba su da shi ka tashi wuri ka koma can kan saji ga kuma kun haɗu ina ga wanda su kuma yanzu tufan suna da shi da yawa ina ga wannan kaga wayannan su sai su tun kayan da zai zama to ya rufe musu kuma abinda aka ce mata su yi sallah da shi shine aka yi wajabta su fita da shi duk macen da ta yi sallah tana da ikon rufe kadam dunduniyarta nan ta yi sujjada dunduniyarta ya fita to ba ta da sallah Allah ka ganar da muka babu da sauki amma ka gama wai za ta yi sallah ta dauki wani abun nan ta dora a kanta ta kawo zanin ta yi daurin kirji da shi nan gaba ɗaya daga singalalin har ƙasa duka gaba a komai wannan kuma bai fa rufe mata ko ina ba ta tattaro hannayenta ne kawai ta sa cikin gilan to kuma shikenan haka ake ibada in za ta je gidan biki kuma sai ta ci ado to ka gaya wane ne muhimmanci kenan Allah ba mu ikon gyarawa Abu Dawuda qalat aisha aisha ta ce radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la yaqbalu Allahu salatan Allah baya karban wani sallah min ha'idin daga wanda take yinin haila illa bi kimarin har sai ta yi tsarki Ahmad wa Abu Dawuda wa gairihima ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد yayi sallah da tufa guda daya mutawashihan bihi wanda ya rufe dukkan jikin shi da shi bukari wa muslim ashi namiji daban mace daban namiji daban mace daban istiqbalul qibla maganan fiskantan alqibla kuma la tasinku salatu li gairiha baya halatta sallah ba tare da an kalli alqibla ba ma zikiri amma tare da kana da iko kana tune wal qudrati kuma kana da ikon fiskantan alqibla din qala allah tabaaraka wa ta'ala allah mai kowa mai komai yace fa walli wajhika ai fa walli wajhika mene wajhaka shatar al masjidil haram ka fiskantar da fiskanka zuwa daura ga kaba wa haisu ma kuntum fawallu duk inda musulmi ya kasance ya fiskanci na shatarar masjid ai ya fiskanci kaba ake nufi lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kallon kaba aka mai da shi kallon baitul muqaddas sanda yayi watanni yana ta kallon baitul muqaddas yana ta so ya ajuyar da shi kallon kaba saboda ƙiblatan tarbaha alƙiblan da ka fi so ba wai mai yarda ba alƙiblan da ya fi so saboda nan ne waɗanda da aka yi maganan su kalli gurin mutane suka yi suka raja suna ta kallo to lokacin da kuma aka ce kalli can taraddud sai aka samu waɗanda suke ta kokonto suna cewa to shi ma bai san inda zai fuskanta ba yau gashi ya ce mana mu kalli nan gobe mu kalli nan wani suka yi ta ridda da wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam sanda aka ɗebe watanni da dama ba a yi me ba ayan da ta zo ta yi magana sai aka ce kannana ta kallubu ka wajen ta bis sama hakika muna ganin jujjuya wanda kake kana ta faman roƙon ubangiji Allah ya canja maka to fa walli wajhika to ka juya ka kalli can din to shine wannan aya take magana Allah ka ganar da mu wa qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fi musii salati maganan da hadisin da yazo wanda yake bata sallan sannan fa iza qumta ila salati wani mutum wanda ya zo ya yi sallah ya zo sama annabi yana zaune ya sallah ya zo ya ce assalamu alaikum ya rasulullah ya ce ka je ka yi sallah don baka yi sallah ba saboda ya ga sallan nashin gaba ɗaya bata cika sallah ba ya yi ta da rayuwarsa kawai ba ya yi ta a addinance ba to shine da ya gama ya yi hasa uku ya ce ya rantse da allan da ya aiko annabi da gaskiya ba wata sallan da ya iya in ba wannan ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yana koya masa sallan shi ne aka dauko wani shashi na hadisin aka ce fa iza qumta ila salati idan ka tashi zaka yi sallah fa ag fa asbigha alwudu'a ka kyautata alwalanka sun mastaqbilal qiblata sannan sai ka fuskanci ina alqibla sai dauka mana maganan alqibla bukari wa muslim gaira annal ajiza amma a maganan da aka yi gaira annal ajiza an istiqbaliha wanda ya gajiya bi ma'ana ba shi da iko in ba inda yake kallon ba likaufin ko don jin tsoro au mardin ko rashin lafiya au asirin ko tsarewa an tsare shi babu yadda zai iya kalli gabar yi sallah wa nahawi ha da makamantan wayannan su qida anhu sharqu to shardin ya fadi a kansa su qida anhu sharqu shardin yayi ne ya fadi a kansa duk inda ya samu hali na kallo to nan zai kalla yayi sallah nan zai kalla yayi me yayi sallah saboda ai dama an ce maka tare da tunawa kana tune da cewa eh nan din gabar ne sannan kadiran kana da iko to yanzu duk a cikin wayannan bayi da iko tunda bai da iko to sharɗi yayi me ya sauka li ajazihi saboda me samun gajiyawarsa kama annal musafira kamar yadda matafi lahu shi ma a gare shi akwai wannan matsalan an ya tanafala ala zahari dabbatihi zai iya yin nafila yayi sallah akan dabbansa haisu ma tawajjahat bihi duk inda ta juya da shi shikenan in ya riga yayi kabbara santa kibla ya gama lil qiblati wali gairiha a ƙibla take kallo ko ba alƙibla take kallo ba iza shuhida sallallahu alaihi izan shuhida sallallahu alaihi wa sallam a wannan guri annabi tsira da abincin Allah su tabbata gare shi ya tabbatar da yusalli ala rahilatihi annabi yana yin sallah akan dabbansa wa huwa muqbilun minal makka ila al madina yana mai fiskantan daga makka zai tafi ina madina wanda suka je sun san yadda madina yake da makka aiko kwanaji eh kun sani ko to mu Allah ya kai mu duk wanda bai je ma kai wanda ya je din ma Allah ya mai da shi ko ko dokar ka cewa an rage maka Allah ya mai Allah sa mu je gaba ɗaya kowa Allah ya kai mu gaba ɗaya Allah ya datar da mu hin haisu ma tawajjahat bihi duk inda ta juya da shi to nan din nan haka yake ibadarsa rawahu muslim muslim ne ruwaito wannan hadisi wa fihi nazalat a ciki an saukar da aya kamar haka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah yace duk inda kuka fiskanta inda kana nufin ibada na Allah to an gama shi yasa aka ce zaka fiskanci duk inda zaka fiskanta inda har baka da ikon fiskantan alqibla ne Allah ya ganar da mu ya datar da mu ma muke da lokaci ne na'am da sauran sosai? sauran miji na? uku? a? to bari mu gani ko za su minti biyar? ta to na shida ai na biyar da na shida kaga mun zo ƙarshe ke nan insha Allah watar kulkalam wal a'malul kasiratu da barin magana da barin ayyukoki mai yawa a cikin sallah li hadisi zaid bin arqama radiyallahu anhu qala kunna yace mun kasance na takallamu fi salati mun kasance muna magana mu a cikin sallah yukallim karfa wai kun baka gane ba sai yace to kaman dai sallan da ake yi din dai eh muna magana a cikin sallah mu da yukallimu rajula rajulu minna sahibahu ai mutum yayi magana da abokinsa a cikin sallah mutum yayi me yayi magana da abokinsa a cikin sallah wa huwa ila janbihi ai shine wanda yake gefen sa hagu ko dama fi salati fa a cikin sallah hatta nazalat hassan da aya ta sauko wa qumu lillahi qanitina ai ku tashi bi ma'ana in za ku yi sallah qanitina abinda ake nufi samitina ku tashi ku yi shiru kar ku yi me kar ku yi magana cikin sallah shine sanadin da wani bakauye ya zo majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai san aya ta sauka an hana haka ba kawai an kabar da sallah ya ji wuri shiru yace kai yau kuma ya dai can sai wani ya tushawa sai ya ce rahmatullah sai sabu yana satan gani yace ha to ya ake kallo na kuma shi bai san an hana magana cikin sallah ba da nabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi magana me yace sai yace cikin sallah ba abun da ya dace da shi sai karatun alqur'ani sai tasbihi sai me sai addu'a kawai iya ya kira alqur'ani shine abun da ya dace da shi bai ce me yasa ba kai ba ƙauyen banza ba me kaza a he me sai ya lallaba shi aka zauna lafiya ya nuna masa yanzu ba a magana ba shikenan ba amma yanzu sake ka gani kana fa kashe wayan ka kila ko kawai wata ran dai an samu matsala waya kawai ta kama ringin kai kuma kana tsaye sai kuma kai baka yi lissafin cewa ai kana da daman ka ɗauko ta ka kashe ba ai wani Allah Allah yake a idan da sallah kafin liman ya ce uffan shi kan ya cika wai mutane kam me yasa ba sa da hankali ne me yasa ba za su dinga kaza ba to me kai ka san da uzurinsa ne da ya shigo sallan ka san a wani matsala ya shigo sallan ba nan ake samun mutumin yana cikin sallah ana zaman ta ya dauko kakileto ba to ba matsala bane ta sa shi haka to yanzu tsakanin da Allah yansu ba matsala bai kashe wayar ba in an sa wannan liman ali liman da ya baya bari liman zai yi magana ko kaga ai tunatu zuwa ne yace jama'a idan mutum yana tsaye wayarsa tana ƙasa tana ringi yana da dama bai yi aiki mai yawa ba ya ɗauko ta ya kashe shikenan kaga ya samu zaman lafiya kaga ya nuna masa ai da bambanci da mutumin da zai ta tsawa yana ta ma hari gido yana hayaniya kuma rike waya ba dainawa za a yi ba wani za a ce a kashe waya waya ce a sa a salen ne kai kaji shi ba zai kashe ba kenan ya ga yawan ladan ba zai kashe waya ba to kaga irin wayannan dole ka zauna da su lafiya saboda me saboda al'umma su ci gaba saboda rayuwa ana yi ne don me don ai koyi da kai kana shugabanci Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki yace to muna magana a cikin sallah ai sun kafin nan sai Allah ya saukar da cewa in za ku yi sallah to kar ai magana fa umirna sai aka umurce ni wa nuhina kuma aka hana mu anil kalamin magana a cikin sallah shikenan abu ya wuce wal hadisi sayyidin wa hadisi za mu samu mu karisa gurin nan tora minti nawa na'am za a iya ko ta wal hadisi sayyidina abubakar kaji fa to he yanzu kaga sayyidina hadisin sayyidina abubakar tunda muka fara karatun nan ana ta tafiya hadisai nawa aka samu na abu hurera amma kuma kaga yanzu ne aka zaga gashi ana cewa ana annabi nawaye sayyidina abubakar radiyallahu anhu kuma babu wanda qur'ani yayi nuna aboki na kusa da kusa irin sayyidina abubakar ka duba ka gani abun ba wai rawan hadisi bane sam zabi ne na waye na Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace in akwai wani annabi bayana da sayyidina abubakar ne amma la nabiyya ba ali babu annabi bayana ba shikenan an huta ba Allah ka ganar da mu qala hina ra'a zawjatahu yace lokacin da ya ga matarsa ummu ruman tatamayyalu fi salati tana tatamayyal shine ta sosai sosai ta taba can ta yi wannan a cikin sallah kala sai yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya kulu yana cewa idza qama ahadukum ila salati idan mutun ya tashi zai yi sallah lokacin sallah kenan ko falyuskin a ƙarafahu to ya nitsar da gabansa la ya tamayyalu kar ya yi ta karkata yana ta sosai ta tamayyalul mai yahudi kamar yadda yahudawa suke yi a cikin ibadansu fa inna sukuna saboda nitsuwa sukunan adaraf nitsuwan gabain min tamami salati yana daga cikon sallah kaga ai da sauki ko amma shedan mugu ne ana sallah sai ga cewa ya ce maka ni ina kidin ka ne sai ga mutum yana taba jihunsa wai yana taba kidin sa wai shi shedan dole sai ya saka an dan gutsura maka wani abu dai dole ko kuma ya dinga sa ka tunawa cewa ni baya gaban ka baya nan kai ka taba nan sai ka taba nan wai mutum fa yana cikin sallah ya mamanta me yasa shedan ya galabci ransa kawai Allah ka ba mu ikon gyarawa wa hadisi muawiya bin hakam أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة يتي للي ونن صلى لا تصح وفي لفظ أولي لفظ كما لا تحل باتا هلتا فيها شيء من الكلام با أبن ديكي هلتا أتكينا غمغانا نمتاني إنما هي tasbihu shine wannan hadisin da na yi magana sai dai tasbihi wadme wa takbiru da kabbara wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani shine amsan da aka mayar wancan ba kauye ne kaga an zauna lafiya ko to Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki wa li qawlihi alaihi salatu wassalam ina ga saura kwaya biyu ne mu ga masu kawai iskunu fi salati kun nitsu a cikin sallah inna fi salati la shugulan kai cikin sallah ba a yin wani abu sai ɗawainiyar ita sallah ɗin ai an gairi ha ba a yin wani shugul na wani sallah na wani ɗawainiya banda sallah ɗin ko da tasbihi liman ya bata kaga ya cikin sallan yake ko da magana ko kalmomi da wasu wuce biyar ba wannan ba a yi masa baya bata sallah sai dai mai sai dai ya a gyara shi ubangiji Allah ya ganar da mu ya daunar da mu lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya dora mana a mizani abinda muka yi kuskure ya ubangiji Allah ya yafe mana ya zaunar da kasar mu lafiya marasa lafiyar mu ubangiji Allah ya ba su lafiya da kwai kakar mu wadda bata da lafiya kwarai kwanakin nan gaba ɗaya ubangiji Allah ya ba kowa lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah da guka fatunta ya hayyu ya gayyu Allah ya zaunar da mu da mu da iyalan mu lafiya ƴaƴan da muka haifa da wanda zamu haifa nan gaba Allah ya musu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alaihi wa sallam